أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 17 ga watan al-muharram shekara ta 1443 wanda yake yayi daidai da 26 ga watan 8 shekara ta 2021 kuma yau da izinin Allah zamu ci gaba da karatunmu na wannan littafi tasriful izzi kamar yadda Allah ban bi kuma ka faru kuma wannan shine darasi na tara darasi na tara menene matashin karatunmu الفعل المضارع من اللازم كو نعم الفعل المضارع من الناقص من اسم الفاعل اسم مفعول ايه
من الأجل
to ɗari da tamanin da tara alfilin mudari minin naƙis ko? to wa ammal mudari'u malam yace bismillahir rahmanir rahim wa ammal mudari'u amma kaga shi fili mudari'i fatusakkanu lamu minhu fil mudari ana daura lamun din sa ne a cikin fili mudari'i na'am to alfil mudari min naqis ko wa amma al-mudari fa tusakkanu lamu minhu fil fil raf'i ana daura lamun din sa ne lokacin rafa'a wa tuhzafu fil jazm ana kuma sharewa ne lokacin jazma wa tuftahu al-wawu wal ya'u fil nasbi wa tathbutu al-alifu to zamu magana akan fili mudari'i naqis me ma'anar naqis huwa kullu fi'lin muntahiyin bi harfi illa mun gane ko الفعل الناقص huwa tabar mu je wannan din dai huwa kullu fi'lin muntahiyyin bi harfil illa dukkan fi'lin da ya karke da harafin illa ana ce mishi naqis defective huwa kullu afwan akwai kullu fi'lin ana muntahiyin bi harfi illa ko kuma huwa kullu fi'lin kana akhiruhu harfi illa zaka iya samun alifin ko ko kuma nau'i uku ne akwai mu'tal bil alif akwai mu'tal bil wawi akwai kuma mu'tal bilya'i mun fahimci nan ko kamar misalin mutal bil alifi ka ce misali yalka to mu duba da kyau kaga yalka kaga kaga wannan fili mudari ne marfu'un ko marfu'un bi dhammati muqaddara ala al alifi za a kaddara wannan yalka yana da rafa'ansa rafa'ansa za a kaddara ta akan alif ne fadalla to idan kai mishi nasba ka zo da lan ka ce lan yalka to kaga za ka mishi nasba ne da mene da fata muqaddara sai ka ce kaga lan harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbalin was tikibalin haka ne ko? shi kuma wannan lan fi'ilun muzari'un mansubun bilan وعلامة نصبه إذا تميتي ما شاء الله الفتحة المقدرة على الألف واتن لن يلقى لن تنا النسبة نتوسي قدر أكوي نسبة نسبة تنا كان ألف دنن haka za kaddara idan ko ka zo da yalka ɗinka sai ka zo da lam to abinda za a yi lam za ta yi jazma ko sai ka ce alamun jazma shine a share harafin illan ko sai ka ce lam yalka kaga wannan fi'ilun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi harfu harful illa shi kenan ka gama da shi motan bilwawi kamar yadunu yanzu nan za ka kaddara wannan filin na nan gudun? wa alamatu jazmihi haffu ne shukuran haffu harful illa ko kamar nan kaga fi'ilun mudari'un مرفوع بضمة مقدرة على من على الواو نعم يدعو كمن يدعو يدنو يصفو ذاك قدر cewa akwai dhamma akan wawun lokacin nasba kuma lan yadunuwa shi kenan kaga shi mai sauki kaga nan harfu harfu nafiyin haka ne ko wa nasbin wastikibalin wastikibalin wastikibalin to yadunu fa sai ka ce mishi fi'ilun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi masha Allahu alfatatu zahira tun da aiga ta nan kaji ta ko? az-zahira ala akhirihi tun da gashi mun ji afwan lan nadnuwa lan yadnuwa kamar misali in kana Allahu yuridu an yuwiyakum ga ta nan idan kuma lokacin jazma ne lam sai ka ce ya da'u lan ga lirabinta nan ko? to ya da'u sai mu ce fi'ilun mudari'un majizumun bilan wa alamatu jazmihi hazfu harful illa tunda an share wawun din ko shikenan wannan kuma kaman yajiri kaga wannan fi'lun مضارع مجزوم عفوا يجري فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على المنين على الياء kaga nan zamu kaddara akwai rafa'a din amma an kaddara za kaddara ta akan ya'un ne to idan kuma muka ce lan yajriya kaga shi da fata zahira mun zo lan dama ga li'irabin ta can zamu iya takaita ta mu ce lan harfu nasbin يجري سمتي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره an mushi nasma da langa alaman nan ita ce fata bayyananne akan alif sannan kuma za mu ce lam yajiri to idan muka zo wajen lam ita za ta yi jazma ko jazma shine a share harafin illa lam حرف نفي وجزم وجزم وقلب يجري كما سمتي فاعل مضارع ko da ke wannan sarfa muke yi ba sai mun salli irabin duka ba in baka salli irabin shi daidai gurguru shi kenan annahu ne wanda za a takati da abin da ake so ko a nuna mana dukkan su waɗannan mu'tal bil alif wannan bil wawu wannan bil ya'i lokacin rafa'a ana kaddarawa ne ana kaddar rafa'an akan alifin da wawun da ya'un lokacin nasba kuma idan da wawun ne da ya'un to za a ji nasban a bayyane amma na alifin sai a kaddara nasba din idan lokacin jazma ne to za a share harafin harafin harafin illa shi ne kawai hukuncin za a share harafin illa majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harful illa shikenan shine abinda malaki sai nuna mana shine malaki sai nuna mana wa ammal mudari'u shi fili mudari'i fata sakanu lamu minhu fil rafi lokacin rafa za a daura lamun din sa ne wa tuhzu fil jazmi lokacin jazma kuma za a share wa tuftahu al wawu wal wa'u fil nasb lokacin nasba kuma za a yi masa nasba da ya'un da fataha zahira lokacin lokacin da yazo da wawun da ya'un wata ma'ana kaman ka ce jara ya jiri ya jiri ya zo da ya unko to lokacin nasba za a fito da fataha din ya jiri an ya jiriya amma lokacin jazma sai a share lam ya jiri shikenan wa lam yakhsha illa Allah kaga yakhsha da alifin ko amma da aka zo da lam sai aka share harafin illan kalkin lam yakhsha kaman haka qalikun sallallahu Allah ya saka da alheri wa an alki asaka kun ga wannan an a inda muka saba an tana yin nasba ne amma kuma sai aka ce wa an alki asaka wannan an din ba nasi ba mani ba nasi ba bace a an wannan harfi tafsir ne tafsir wa an alki asaka daga nan sai muka ce ka jefa sandanka so an alki asaka wannan allin na harfi tafsir ne ba nasi ba ce ba akwai kuma an mukhaffafa min athqila kaman fannan fadin Allah madaukin sarki wa an laysa lil insani an laysa lil insani to ita wannan mukhaffafa ce min athqila ai wa annahu laysa lil insani illa ma sa'a wa alla wa alla ta'lu kaga ba ce wa alla ta'lu ba sharadi ne wa alla ta'lu ala allahi in za a yi nasba da an kada ya zama shi mudari'in yana da ma'anar istiqbali kaman alima an sayakunu ka gani wannan sayakunu ai asalin shi yakunu ko sai aka shiga mishi da sinun sinun din tana nuna abin da zai kasance yana gaba to shi ko mudari'i ba a son ya zama akwai wani harafi yana nuni akan gaba shi yasa aka ce sai kunu ba ba nasba ba eh baka faci mai fagila ce wa annahu alima annahu sai kunu minkum marda insha Allah ta'ala harfu tafsir wa na dai nahu an ya Musa na'am to suka ce mini alki masha Allah alki fi lamur ne sosai kuwa fi lamur ne na? lam lan yalka eh daga alka ne eh alki a fata ne fil amr ne wa an alki asaka eh fataha ba to karken su kenan ko alki eh fil amr ne insha Allah masha Allah masha Allah alqa yalqa ko masha Allah to a mudari'insa alki alki ne eh to da aka share ya'un din shi yasa sai ka ji wannan kasara din ta zo da ya kafin ta zo da kasara alki ko kuma fi'ili madinsa ruba'i ne kaman adila yudili adli af'ala yuf'ilu af'il af'il ka gane so alka yulki alki kamar yadda zaka ce amsha yumshi sai ka ce mini amri amshi shikenan ya tafiyar da wani afsha yufshi afsha ya watsa abu yufshi na watsa amurin safa afshi afshi salama bainakum to fa tasakkani lamu minhu fi rafi sai a share lamul kalma din kun gane nan lamun din ba wai lamun din ne lamun ce karar zaganta ba a'a ana nufin harfin karki shine fa tasakkani lamu minhu kuna mu sai sai bayani shi fatuskal wawu wal ya'u wal alif min fi rafi mhm na naku ya kawo na mutu udhafu fil jazm sai a share ta lokacin jazma wa tuftahu wa wa tuftahu al wal ya'u fi nasb lokacin nasba da jazma sai a sai a yana sai a bayyana da fataha zahira wa tathbutu al alif amma lokacin nasba alif din nan za ta tabbatu wa yusqitu al jazim wan nasib an nunat haka ne ko to wa yusqitu al jazim wan nasib an nunat nunin din biyu lokacin jazma da nasba zai cire nunin din bari mu ga misali siwa nunin jama'atul mu'annath sai dai banda nunin din mata jawato ga mata na'am fataqulu sai ka ce lam yagzu kaga lam yagzu asalin shi menene gaza gaza ina ne lamul kalma alifin din nan ko ita ce lamul kalma gaza yayi yaki yagzu yana yin yaki kaga gaza fi'il madin ko to shahidin mu yagzu din a mudari'in sa yagzu fi'lun mudari'un marfu bi dhammati muqaddara alal wawi to in ka zo da lam sai ka ce mini lam yagza lam yagza yagza ku duba da kyau mana lokacin jazma idan ka ce gaza ba ka shi mutum aka yi bil'alif ba lamul kalima don ayi alifin ne ko shukuran kaga wannan ai marfo ne marfu'un bi dhammatin muqaddara haka ne sannan kuma idan ka ce yagzu yagzu mudari ko wannan a ga wanda ya kamata nan kawo shi nan yagzu yagzu wannan fili mudari ne fili mudari mun sani mai rafa'a ne to rafa'an za mu kaddara ne akan wawun lam yagzu yagzu idan muka zo da lam to ai dama karkin shi akwai alifin ne wawun ko to yanzu zan ba shi haka ne ai ba za mu kaddara jazman ba jazman nan da lam ta yi lam tana daurewa tana yin jazma nan to sai mu share nan sai mu ce lam yagzu ya bi ta ko masha Allah inda zaka ce da zaka zo da yagzu dinka sai ka shiga da lan lan ba tana yin nasaba ba to sai ka yi nasaba zahiri lan yagzuwa kamar misalin na ya'un yajiri kaga wannan marfu mai zama mukaddara ko da za ka zo da lam sai ka ce mene lam ya jiri ka share wacce na yawon shi ne alamun jazman da lam ta yi inda za ka zo da nasba sai ka ce lan ya jiriya shi kenan shi ne abinda malaiki sai nuna muna ya fita? lam yagzu wa lam yagzuwa ku duba inda na musanna ne yagzuwani haka ko kaga wani filin mudari marfu bi mene bi thubutun nun saboda min al-af'al khamsa ko shamil jiddan to da zaka zo da kaga yagzuna aw yagzuwani afwan yagzuwani da zaka zo da lam me zaka yi sai ka share nunin din ya fi mun gane shi ko? yagzuwa ni idan ka zo da lan ai nuna ɗin na mamuniya ce alkasir ko ba zai ba zai yi ka zo ka sa mata fata ba nasu ba ba sai suka ce to a share nunin ɗin to shi ne wata skidin nunat ya fita? insha Allah idan kuma mai wawan ne a mai kaga wannan mai wawun ne ko to ina idan kuma na nunin nisuwa ne yagzuna ku gani da wannan da wannan tafiyansu kusan ɗaya tunda da na ayyakon nunin ko lam yagzu yagzuna ma mata suna yin yaƙi idan ka zo da lam to aka zaka bar shi kuma abin da ya sa saboda nunin din a nan nunin nisuwa ce sai ka ce lamya gizuna kun gani? kamar illa an yi afuna ya afuna kun gashi ma'ai to nan idan ka zo lamya gizuna lam harfi na fiye waje zuma kalbi ya gizuna fiye na mudari'un majzumin bi lam wa alamacin jazmihi السكون المقدر على الواو اي نن في محل النصب في في في محل الجزم بلم annan da takeice nan fili muzari anan mabni ne alal alal sukun litisalihi bi nunin niswa fi mahall mabni alal sukun ne eh sosai kwa inda mai ya'un ne ka misali ta jiri ko kaga ga ai alamar rafa na kan ya'un ne ko ta jiri ya ni da za mu zo da lam sai mu mene sai mu share nunin ko nan ma da za mu samshi lam ta jiri sai mu ce lam ta jiri ya shiga to mu manna matajiri fili mu manna mishi wawun wawun jama'a sai mu ce mene tajruna ko tajruna masha Allah mu sa mishi lam sai mu ce mene lam tajru to mu sa mishi nunin niswa tajruna an tunna tajruna da za mu sa mishi lan to haka za mu bashi kuma ba za mu share ba saboda wa alaikum salatu saboda nuni ne suwa ce ku dubi fadan Allah madaukin sarki illa an ya afuna da dama me yasa ba a ce an ya afuwa ba ula'ika ga wata ayanin da aka same ta ula'ika a sallahu mene an ya afuwa to kulurin shahidi ga shi shahid ɗan ko kaga nan ya afuwa ga, ga, ga nasaba muta bayyani da fata zahira saboda mene an ta yi nasaba ko a wannan filin ko to amma annan da aka ce an ya afuna ba ga an ba to ina nasaban ai nunin dinnan nunin suwa ce lamiri ce na mata mabni al fati ba zai iya yiwa ka zo ka kara mishi nasu ba a sama ba kayi duplicating era abu redundancy kenan ku gani to in ka zo sai ka bashi ko haka fi'lan mudari mabni al sukun litasali bi nunin niswa fi mahallin nasb bi an na'am watan a cikin musanna na musanna kamar nan yagzuwa da na jamar zakar salim an share nonon guda biyu ko amma ta nunin nisuwa fa ba a share ba shi ne malayi ke mana bayani da wa yuskitul jazmu an nasbu an nunat nasba wa yuskitul nasbu a jazimu wa nasibu an nunat lokacin da suka zanto an raba alifin sunaini an kawo alifin sunaini watan filin ya haɗu da alifin sunaini da wawul jama'a to shikenan sai a share nunin din lokacin da aka yi nasba da jazma siwa nunin jama'atul inath mu'annath amma banda nunin na tawagan mata fatakulu sai ka ce lam yabzu kaga gaza ya gazu da aka kawo lam me aka share an share wawun lam yagzu da can yagzu da wawun da aka kawo lam sai aka share wawun saboda share wawun din shine alamar jazma walam yagzuwa asalin shi menene yagzuwani da nonon kaga na, na, na tasniya ko lam yagzuwa sai aka share nonon din ba ya mata kasara ba saboda ba ya mata jazma ba saboda mace mabniya ce al-kasri wa lam yarmi kaga rama yarmi sai aka ce lam yarmi an share mene anan harafin illa saboda zuwan lam wa lam yarmi ya kaga yarmiyani yarmiyani da amma da aka zo da lam sai aka share mene nunin lam yarda yarda alif ne ko lam yarda sai aka share alif din lan yagzuwa kaga da yake wannan yana da wawun sai zo da nasba zakira lan yar lan yarmiya shi ma yana da yawun sai zo da kin nasba zakira amma lan yarda yaya kaga ba sami lan nasba fataha dan a bayyana ba
jamil jiddan walan tarda anka alyahud wan nasara وتضحك مني شيخة أبشية كأن لم ترى قبلي أسير يم أيما يمانيا فن دبر موتي شكل باسي وتثبت لام الفعل في فعل اثنين وجماعة الإناث to an gama da wannan zamu share shi fa mu sake kawo wani misali kuma an gani liyamsah lana ahadun
Walaikun salam.
wani ɗan abin nan na kenan idan kumfiri guda ya haɗu da nuni nisuwa ko ko nuni tafi Dole lisuwa ne.
ne Nuni lisuwa.
misali wajen da Okay to.
mafi yin kuma wajen Hmm.
sai ga shi kuma ya haɗu da ɗan lalle ka zuwa nuni nisuwa kuma mu da ga kun ce domin ya haɗu da nuni nisuwa zai zama mafi yin to shi ne ce to zalim ya kamata ya Na wajen.
zuwa Hmm?
misali wajen da muka buga misali lam ya zuna ga fili mu dadi ya haɗu da nunin musuwa Hmm.
to shi ne ce kuma ana cewa mahuni Eh.
ne da zai za a yi kira da shi lam harfu na fin wa jazmin kalbin yagzuna suka ce fi'il mudari'un mabniin ala sukun litisali bi nun niswa fi mahalli jazmi bi lam shikenan
kada da mutum ne yake so a wajen tunda na ga kamar ana so a yi digirabin shi to ya zai ce lam ya zuna eh to shi ne dama
okay ba ile rabish ba a digirabin shi okay to alhamdulillah ga shirin yanzu an yi ko to Allah ya saka da alheri wa tathbutu lamul fi'li fi fi lithnayn in kace yagzu suna yin yaƙi ko in kana son kamar da shi na mutane guda biyu sai ka ce mene yagzuwa ne haka ko? da za kun lakaira asalin shi gaza ne ko? kaga nan fa'ul kalima ko? nan kuma ainihin fi'il ko? haka ne? nan kuma alifin din shi ne lam ko? madalla to harafin illan shi ne na kama da shi wawun yagzuwa ni to idan ka zo da lam idan ka zo da yagzuwa ni sai ka zo da lam gabaninsa me za ka yi nan ka gaya ba zai yi ka cika nuna haka nan haka domin ma ga sakinan sun hadu ko yagzuwa a sai ka ce lam yagzuwa shi kenan kawai to shi ne malar sai ce wata zubutu lamul fi'il fi fi'il ithnaini lamul fi'il din za a tabbatar da ita a cikin fi'ili na mutane guda biyu ku duba da kyau ila lamul fi'il anan lam yagzuwa wawun ce madalla sabita ce amma idan na mutum ɗaya ne me za ka ce ina lamun filin mazuf ma'ana kada kumanta harafin illa da ke ƙarki na gaza shine alif ko wanda za ka ji a mazari ya gazu a madishiwan ko to idan majizumi ne fi'ilin lamun filin za a share ne shi za ka ce lam yagzu kamar lam yaksha ai khashiya ko? mudarin safa yaksha ina lamul fil nan ga lamul fil nan ko? to idan ka ce ka zo da lam sai ka ce lam yaksha ila lamul fil mazuf an share wato zafi min fili jama'atul zukuri idan fi'ilin na jama'a maza ne zaka share ita nunin harafin lamul kalma din wa min fi'ilil wahidil mukhatab da kuma fi'ilin wanda kake mishi magana fatagulu suka ce yagzu ga alifin din shi ita ce wannan yanzu ko yagzuwani da aka hada shi da alifu sunayin da nunin ko ga wawun na alifin din shine aka mai shi wawun ko jamil yagzuna to ya guzuna a nan ku duba gaza ko mai muzarin shi ya guzu to sai aka haɗa shi da wawul jama'a aka ce ya guzu wannan wawun ɗin harfi illa ne waccan nan wawun ɗin ya guzuna ita ana ce mata wawul jama'a lamirin maza ko jamil jidin to da aka ce lam yagzu sai aka share nono to yanzu wucin nan ina ina wawun anan ina harafin illa lamul kalma nan mahdhuf an share saboda alifin dinmu na gaza da muka hada shi da wawul jama'a nan ba ma hada shi da wawul jama'a muka ce yagzu alifin din shine muka mai da shi mene wawun amma nan da aka hada filin da wawul jama'a me ya faru yanzu an share lamul kalima din anan kun gane ma'ana harafin illa na karki an share shi saboda yanzu nan wancan nan wawun din da kake kallo ba wawun ce wannan harafin illan ba a harafin menene anan lamirin wane ne nan lamirin jama'a ne domin ya gzuna ne aslan ya gzuna wannan yana da dan rikitarwa haka an ba ka lura da kyau domin ai in idan an dawo da wawun nan idan an dawo da lamul kalma alam yakzu za mu samu wawun biyu ne to ko kaga bazatun da sakine ne ba za su zo ba anan ba za su haɗu ba dole sai a share da wa min fi'lil wahidil mukhatabah taqulu saka ce yakzu yakzuwani yakzuna kun ga yakzuna ko wannan wawun wancan wawun wawul jama'a ce tagzu tagzuwani kaga tagzuwani ai ba an zo an dawo da an maida wawun alifin din wawun ne ko da yagzuna yagzuna kuma nan an hada shi da wawun jama'a ce to ina wawun dinka wace ita ce lamul kalma an share ta tagzu tagzuwani tagzuna tagzina kun ga nan ma an share ya'un din ai an share alifin ko wai wanda ita ce lamul kalma sai aka ce ta zina mu duba gaza gainin za mu ce mishi mene ne? fa'ul kalima zayin za mu ce mishi mene? alifun da gaza za mu ce mishi mene? jamil jiddan to da aka ce daga zina yanzu automatically kun ga nan yau din lamiri ce lamiri ne ya'ul mukhataba ce to ina ina alifin din nan wanda ake miri shi a mudari'i ina yake anan an share mazu to saboda haka fi'ilin idan aka hada shi da nunin idan aka hada shi da ya'ul mukhataba sai a share shi amma idan da alifin sunaini ne tasniya da na mufrad da kuma na nunin niswa ba za a share namul kalma din ba tagzuna agzu nagzu wannan duk ba a share wannan wawun din ba agzu ina yin yaki wa yastawi fihi lafzu jama'atu dhukur wal inath labazin na fi'ili mudari'in gaza na maza wal inad da kuma na mata fil khitab na wanda kake magana da su wal ga'iba wal gaiba da na ga'ib jami'an duka to zai daidai zai daidai maza kana magana da su na mukhatab kuna yin yaki zaka ce musu menene ne ta gazuna na ga'ib kuma za ka ce musu menene ya gazuna yanzu karken ba ga shiga ba ga wawon da nunu ba ga wawon da nunu to idan na mata ne zalla su duduwa da bakuti da goshirgo kaga za ka ce ta gazuna ku gani an nisa'u ta gazuna kun gani ko sai dai mu gane nunin nan da nunin nan alamatun rufi ne amma nunin anan da nan mai ce nunin nisuwa ce wahiya damirin damiri ne kuma wurin to wannan yana da rikitarwa shi yasa akwai wani guri da aka ake karantar da diploma a nan da aka zo wajen illa an yi afuna aka ce to ai an san an tana yin nasiba ne so ya afuna ai ya kamata ce ya afu wane ne ya afu wana sai suka yi rikice suka ɗauka wancan nan ya afu kamar wawul jama'a ce ku gade to kuma ga an tana yin nasiba ne ko to sai suka ɗauka kamar an yi kamar gudun fa akwai matsala duk an manta nunin ɗinan nunin nisuwa ce ya gazuna ya afu illa an ya afu na nunin nisuwa ce sai dai in su matan sun yafe kun bai jona ko to saboda ka an anan nasiban da aka yi mafi'ilin da ita nasba ce muqaddara akan wawun wanda ita wawun din ita ce lamul kalima din eh asu an manta kai kuma yayi zafi ina jin har har malamin lecturer rigicewa kai kamar yadda wanda yake wanda ya adashi akai a gurin shi ke gamu su rikitar da shi ko da Allah ka da fahimtar da mu Allah kada da fahimtar da mu shine malaki cewa wa yastawi fihi lafzu jama'atul dhukuri lafzin jama'an maza wal inath da mata yana yin daidai fil khitab wajen magana wal gaibati da kuma na ga'ib jami'an duka lakin nan taqdir mukhtalifun sai dai kaddara harkan ya saba fa waznu jam'ul mudhakkar yaf'una wazanin jam'ul mudhakkar yaf'una saboda an share lamul kalima ai shi yasa aka ce yaf'una kaga da karin wawun da nuwan garki amma ta kuma da taf'una na mukhatab kenan ko wajen jin muannas yaf'ulna da taf'ulna bari dai mu fito da shi akan allo in Allah yarda Allah ka yassare mana za a fi fahimta haka in Allah yarda yanzu idan ka ce gaza nan gainun shine fa'ul kalima ko zayun din shine mene alif kalima alifun din garki shine mene lamul kalima to mu duba da kyau yanzu gaza in zaka auna shi me zaka ce fa'ala shikenan fa'ala mun bance shi ko? masha Allah to da ka ce da ka juya zuwa kai kai isnadi ila wawul jama'a zuwa ga wawun lamirin maza sai ka ce ya zuna to yanzu wannan ana son ka'auna shi ne mu lura da kyau kun ga wancan nan wawu din lamiri ne fa wawul jama'a ce dhamirul jama'a yanzu automatically ina harafin karken an share shi ko to shi yasa yagzuna ma'aunin su shi mene yaf'una kuma ga shi ko? ba lamun watan babu harafin karki ai wannan alifin din bashi wannan wawun din kada ta rikita da kai wawu jama'a ne lamirin jama'a ne aka dauko shi aka jingina shi ga filin idan kuma ka ce tagzu kaga wannan shine lamul kalima ko ita ce lamul kalima wawun din nan ko jamil jiddan to idan da za a zo da ya'ul mukhataba za a ce menene za a ce tagzina kina yin yaki ko to mu duba da ke yan uwa ina wannan wawun din wanda harfi illa ne shine asalin wannan alifin din da muke ji wannan alifin din da muke ji ita ce aka mai da tawamu a mudari to tagzina ina ina ina ina harfin illan an share ko ba share ba an share lamul kalma din kenan kun gani saboda haka wannan ya'ul mukhataba ce lamirin wanda kake magana shikenan mun bin nan ko so saboda haka gaza idan aka isnadin shi zuwa ga idan na mutum ɗaya ne wawun din tana nan harafin illa na nan lamul kalma ba za a share ba idan kuma aka isnadin shi zuwa ga ya'ul mukhataba da wawul jama'a za a shaye ko to na nuni nisuwa kuma fa bari mu kawo shi tagzuna tagzuna tagzuna idan muka duba da kyau takzuna ai waccan nan nunin nisuwa ce haka ne ko lamirin mata ne wannan lamini ne wahiya damirun to mu lura da kyau waccan nan wawun din fa me ce asalinta jamil jiddan lamul kalima ce shikenan ashe kun ga idan aka isnadin fi'ilin zuwa ga wawul jama'a to lamul kalima ba a sharewa nunin nisuwa afwan lamul kalima ba a sharewa amma idan aka isnadi zuwa ga wawul jama'a da ya'ul mukhataba za mene za a share saboda ka illa an ya afuna ya afuna nunin din nan nunin nisuwa ce wancan nan wawan da kake ji harafin illan ne yayi na da'a ya da'u shi yasa wanda nasibin sai a yi nasiba da fataha mukaddara ba za a share nunin ba amma idan ka ce ya akuluna uridu an ya akuluna ya yi didi? uridu an ya akuluna a'a an tana yin nasiba ne ya akuluna sai ka share nunin din shine alaman da nasiban da an ta yi uridu an ya akulu fa'in lan taf'alu walan taf'alu kaga shi an share nunin jamil jiddan yuriduna an yutfi'u ba ce yutfi'una ba yuriduna li yutfi'u nuran lahi shi magashi nan an share nunin din ko to Allah ka samu dace yana da rigitarwa ne dan kadan amma dai inda aka bi shi a hankali shikenan to saboda haka wazanin yaf'aluna mewawul jama'a yaf'alun afwan yaghzuna yaghzuna mewawul jama'a me wazanin shi yaf'una saboda an share wannan wawun da ke gani ba harafin illa bane a gaza yaghzu amma yaghzu tagzuna na mata tagzuna wannan wawon da kake ji ita ce asalin harafin illan ko masha Allah to saboda haka mazan ma'aunin su ba zai zo daidai ba Allah ka fahimtar da mu yana da rikitarwa ne wata kulu kuma kakan ce mai ya'un yarmi dama ai mun ji mu'tal fi'li mu'talli akwai mu'tal bil alif ko akwai mu'tal bil wawi akwai mutul bil ya'i to an gama na wawun yanzu mai ya'un ne kuma zamu ji mai ya'un ne a can din taqayyar mi nan na mutum ɗaya ne ina harafin illan mu ya'un yar mi yani ina harafin idan an jingina zuwa ga alifin sunaini ina harafin illan ya'un tana nan ko to yarmuna yarmuna an share harafin illan ko ba share ba an share saboda an hada shi da mene wawul jama'a jamil tarmi na mace mada tarmiyani na mata biyu an share harafin illa ko harafin illa na nan harafin illa na nan shine wacan nan ya'un din da kuke gani yarmina na mata ko an share harafin illa me ko ba share ba yana nan saboda yawon nan ne harfin illa ko to menene wazanin yarmina yaf'ulna jamil tiddan yaf'ulna yaf'ulna ne tarmi tarmaya tarmiya ne tarmuna to me wazan tarmuna taf'una Allah saka dalili saboda an share lamul kalima yi shikenan fa'umila bihi ma fa'u'ila bihi ma fu'ila bi radu shi ma za a aikata kamar yadda aka yi aikata ne da radu idan an yi isnadi zuwa ga ku duba idan na lamirin mutum ɗaya ne za ka ce yarmi ko idan an hana shi zuwa ga alifu tunani za ka ce yarmi ya ne idan na nunin inas ne nunin nisuwa za ka ce mene yarmina kun ga duka ga harafin illa na nan amma idan aka jingina shi zuwa ga wawul jama'a sai ka ce yarmuna ko ya'ul mukhataba sai ka ce mene tarmina harafin illan da ke karshe shi za a share shi ne a nan to haka ma fi'ilin radu shi ma mu'amalan take yarmi yarmiyani yarmuna tarmi tarmiyani tarmina tarmi tarmiyani tarmuna tarmina tarmiyani tarmina ardi narmi wa asali yarmuna asalin yarmuna shine yarmiyuna yarmiyuna kun gani yarmi yuna da ya'un fafu'ila bihi ma fu'ila bi radu sai aka share wawun din ya'un din afwan kamar yadda aka yi a cikin na radu tunda an hana shi da an hada shi da wawul jama'a ne wa hakaza hukumu kulli ma kana qabla lamihi kullu ma kullu kulli ma kana ma qabla lamihi maksuran haka zaka yi ga duk wanda fi'ilin da ya kasance ma qabla lamihi harafin da ke gabanin lamun din mai kasara ne kamar rama yarumi ba ga yawon ba to kafin da ba mun samu mimin bai kasara ba to haka za ka yi mishi mu'amala ka yuhudi kamar yuhudi yunaji yartaji yanbari yastadi wayar awi wayar wayar waya aru waya arauri ya arauri wata kulu kun kan ce yarda yarda yani ba ga yawon din nan ba wanda shine asalin su alif din yardauna yardauna to ina harafin illan ma'anan mun share tarda tardayani ta yardaina nan harafin illan mu shine ya'un ko nun niswa ta ita ita tana nan ba wata haduwan filin da nun niswa ba zai ba zai sa a share ya'un din ba harafin illan ba tarda tardayani tardain tardauna ترضينا ترضيان ترضينا ترضى أرضى نرضى هكذا قياس كل ما كان قبل لامه مفتوحا wannan shine kiyasin filin duk wanda kamar lamun din sai zantun mai fataha ne na hawo misali ya tamatta kaga ban harfin karki tsawon din muna da harka na yana da fataha ko ya tasaba kaga ba ga fataha nan sai kuma ya takalsa na? eh haka ne ok ta sadda ne kuna ku wa lafzul wahidatul mu'annath wa lafzul wahidatul mu'annath lafzun mace ita da fil khitab wajen magana ka lafzul jam'i fi babai kamar lafzun jam'i ne a babin yarmi yarmi mace fa zaka ce mene tarmina ko tarmina to idan hana shida eh na'am to bari mu ci gaba wayar da wa taqdiru mukhtalafun mukhtalafun qaddara harkan din zai saba fa wazn alwahidati qiyasin ma'aunin zai saba taf'ina wa taf'aina wa wazinul jam'i yaf'ilna wa taf'alna saboda an share harafin illa ko to in Allah kam sai mu tashi al'amru minan naqis umarni da kafili naqis insha Allah abinda Allah ya ba mu iko muka daidai Allah ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimta da kuskure ne bai ba mu ikon gyara سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك